أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوذعني قال رب أوذعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل آمين
Allah ya ce wa wasainal insana biwalidaihi husna mun yi wasiya ga ɗan adam ita wasiya tana da ginshiƙai guda uku da inda wasiya take sai an samu ginshiƙi guda uku wanda zai wasiya da wanda aka yi wa wasiya da kuma abin da aka yi wasiya da shi to wannan wasiyar ma abin da rukunan da ta haɗo kenan Allah ya ce mun yi wasiya waye mai wasiyar ubangiji Allah da kansa shine mai wasiya a nan kuma wa aka yi wasiya al'insana mutum kowa wannan wasiyar tana kansa Allah ya yi masa ita akan me aka yi wasiyar biwali da yi akan iyaye mahaifan mutum din akan su aka yi masa wasiya me aka yi musu aka yi masa wasiya da shi shine husna ko ihsana dan rawoyi sun zo ko husnan ko ihsana duk ɗaya ne dai Allah ya yi wasiyar husnu ko ihsanu ga iyaye me husnu me ihsanu duk masu su ɗaya ne wato ubangiji saboda balaga ta alkur'ani idan yau da Allah ya lissafa abin da ɗan adam su ne haƙƙin mahaifi a kan ‘ya'ya to kai ɗa in ka gama ƙirge waɗannan abubuwan sai ka ce na gama biyan haƙƙin da an ce kai masa kaza kai masa kaza ka bashi kaza ka bashi kaza ka bashi musauki ka bashi kaza duk ka gama wannan ka gama ka ce alhamdulillah na gama fita daga haƙƙin iyaye to Allah bai yarda ba sai ya bar shi masdari kawai an wa maka wasiyar kyautatawa ga iyaye duk abin da yake danganin kyautatawa yana ciki kuma ba ce ga lokacinsa ba za ka ce kai ka gama daga nan har ka mutu ko har su mutu kai ko ka mutu ko har su mutu shine haƙƙin iyaye ke faɗuwa kan ɗa ko su su mutu ko har kai ka mutu Allah yana bin ka bashi iyaye kai na bin ka bashin wasiyar da Allah ya maka akan su haka ubangiji ya faɗa kuma za ka ga kusan duk inda saboda muhimmancinta dubi irin yadda Allah yake da gira da kishi amma duk inda ya faɗi cewa shi kadai za a bautawa duk inda ya kawo wasiyar iyaye sai da ya raba ta a wurin bautarsa shi kansa daga bautarsa sai bin iyaye wa idza khazna misaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana bakara can kuma gashi Allah yana cewa wa wasainal insana bi walidayhi husna wa wasainal insana bi walidayhi ihsana wa in jahadaka da haka ubangiji duk inda ya kawo abauta masa kuma sai ya kawo abi iyaye ba abu ne karami ba kada ku sake wani abu kowane iri ne ya ja ku in ba abu ɗaya ba ka bar mahaifanka a cikin biyayya abu ɗaya shine wanda idan ya faru wannan shikenan sai sai sai a nan ka bar su daidai ne wanda ya ce ka bi su a nan shi ya ce ka bar su kuma idan ya zama cewa akwai abubuwan da suka zo da shi kamar yadda Allah ya ce in jahadaka ala an tushirka bi ma laysa laka bi ilmin fala tudhihima shikenan idan har iyaye sun jayayya da kai akan cewa kuma sai ka bar Allah din sai kuma ka ce anan kuma ku kuma zan bar ku anan kakka biyu su shikenan banda nan babu inda Allah ya ce ka kware musu baya iyaye inda yar ka ce ta duniya yau sun ce ka yi gobe sun ce ka yi gata sun ce ka yi sai yin inda da ikon yin in ba ka da ikon yin kuma Allah yana kallon baka da ikon yi kuma anan su ko ba za su kai musu to ai ba yanda zan yi ba a'a san yanda za ka yi ka lallaba ni ko duka ko zagi kwantar da kanka to bare wata dukiya bare wata da'a wadda ko bare kuma abin da dama za ka iya yi din ma ka je ka ce to ba jiya an yi ba kakai haka Allah baya son haka Mm, kuma bin iyaye bashi ne wala in ka ɗauka sai ka biya sai an biya ka idan aka ci idan kai kai sai an biya ka haka in kuma kai kai sai an maka wanda duk ya bi iyayensa sai an bi shi birru ba uku ta burukun abu na uku ku bi iyayenku kuma ƴaƴanku su bi ku haka kuma duk wanda ya saba wa iyayensa ya ɗau bashi saurara ranar biya in ma bai da ɗan ɗan wani sai ya mar to kaji saboda haka Allah yana yi wa ɗan adam wasiya cewa lalle ya bi iyayensa Mm. Allah ya ce hamalatu ummuhu kurhan ko karhan da'afan ko du'ufan duk ɗaya ne dai wa da'atu karha iyaye sun ɗauki cikin ɗa suna masu ƙi haka suka haife shi suna masu ƙin wannan halin da suke ciki ƙin ɗan suke yi ai ba dan cike ki ba wata aya ta fassara hamalatu ummuhu wahanan ala wahani shine qur'an din kenan iyaye sun dauke cikin ka suna cikin rauni rauni kan rauni lokacin da aka samu ciki an samu uwa ta shiga wani hali abinci da za ta ci ma warin abincin ma abincin da ta fi so sai ya zama warin sama ba ta so duk wani abu wanda yake mai daɗi yake wa jama'a daɗi ita baya mata daɗi tana cikin wani hali haka za ta ɗauki wannan ciki ta ta tafiya da shi har izuwa lokacin da Allah ya sa za ta haihu in ta haihu ba a huta ba kuma lamarin jego lamarin abin da ya shafi yaye shi ma wannan yana nan don haka Allah ya ce hamalatu ummuhu karhan wa wada'atuhu karha ta ɗauki cikin bata huta ba ta haife shi bata huta ba hmm. to me yasa kaga anan me Allah yake yi a duba fa a gani cayaye ne wa ɗan adam wasiya ga iyayensa guda biyu akan kyautatawa sai ya fara jono maka dalilin da yasa ake so ka kyautata iyaye ice dubi mahaifiyarka mana ta ɗauki cikinka bata huta ba tana cikin wahala ta haife ka ma tana cikin wahala tun daga shayarwa nan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna shahara wannan ƙarin bayani ne da cikin da aka ɗauki aka ɗauka naka har zuwa a gama yaye ka a haife ka a yaye ka wata afa talatin Allah yana haska maka cewa wata talatin ɗin mahaifiyarka bata huta ba kenan wata talatin bata huta ba a farkon lamari Allah ya ce an yi wa ɗan adam wasiya gawa iyayensa guda biyu uba da uwa amma sai muka ji an ci gaba da ambatan uwa kawai an aje uban ana magana mahaifiyarka ta ɗau cikinka cikin rauni kaza kaza gashi kuma za ta yaye ka haka har wata talatin tana cikin wahala to amma ba mu ji magana motsin uba ba me yasa saboda ai ita mahaifiya lokacin da kai lokacin da aka yi cikin ka ka sani sanda kake ciki wannan wahalar tun rasha kai ka sani akwai hankali ka san kanka da aka haife ka har aka shayar da kai har aka yaye ka ka san kanka shi sa ake gaya ma abinda uwa ta yi maka kai ba ka sani amma abinda dauri na uba aikin uba shi ba ka sani ba ai ana ganin sa cewa makarantar ka kaza ka duk wannan sai Allah ya gaya ma to amma na uwa sai a gaya ma dan baka san abin da ta yi ba an fahimta da saboda haka Allah ce wa hamluhu wa fisaluhu salasuna shahara hatta iza balaga ashuddahu to anan cikin wannan ayar wa hamluhu wa fisaluhu salasuna shahara a ciki malamai suka fitar da abubuwa da yawa babban malamin da ya fara fitar da wani abu a cikin alkur'ani shine aliyu dan abi dalib sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda ya zo ya tarar da Umar da wata ƙadiyya wata bace ta yi aure wata shida ta haihu aka kawo mijin ya ce bai yadda ba ba ɗansa ba ne saboda a al'ada ba taɓa a lokacin ba a taɓa haihuwa wata shida ba a lokacin manzan Allah kaf ba a samu haihuwa an haihu wata shida ba saboda haka sai kuma sannan gashi an haihu wata shida sai Umar ya ce ai sai a shirin jefewa kawai ana cikin haka aliyu bin abi ɗalib ya shigo aliyu yana shigowa sai ya ce a'a ai ba jefewa a kanta ai ɗansa ne kuma wannan ɗansa ne sai ya ce umar baka karanta ayoyin ba ne in ka ɗauki wannan ayar ka haɗa ta da ayoyi guda biyu da aya ta baƙara walwalida ta yurdi'ina aula da hunna haulaini kamilaini da kuma can wafi salihu fi amaini idan ka haɗa ta da wannan sai ta fitan maka cewa ciki ana iya samun sa wata shida a haihu a nan allah ya ce da ciki da, da yaye wata talatin ka ji wannan to kana da wata talatin to a wata aya can sai allah ya ce wafi saluhu fi amaini yaye shekara biyu ne wato shayarwa a yaye ɗa daga barin ya bar- daga- daga- daga bayan an haife shi zuwa a yaye shi shekara biyu ne haka ma walwalidatu yurdi'ina auladahunna hawlaini kamilaini masu haihuwa su sha da 'ya'yansu har zuwa she- shekaru guda biyu cikakku to shekara biyu wata nawa ce in ka cire a cikin talatin da Allah ya ce da ganin ciki da haihuwa wata nawa ne to in ka cire 24 nawa kenan ashe za a haihu wata shida Aliyu dan Abi Talib shi ya fara wannan shi yasa Qur'ani tadabburi ake da tamakku abun nan kaga an fitar da abu ba shi yasa Umar ya, Aliyu na fadar wannan ya hada ya gamsar da shi sai ce ina neman tsare ga Allah fi ard fi muqami ardin laysa fiha Abul Hasan ina neman tsare ga Allah a ce in tsaya a ƙasar da Abul Hasan baya wurin Aliyu dan Abi Talib saboda abubuwa da yawa na mashakil da ya zo to ai ya za a yi ba za a yi haka ba shi da ya zama ya rainu gidan nubuwa ya sha ruwa gidan nubuwa ya taso rayuwarsa gaba ɗaya sakafarsa ci gabansa da wayewar kansa duk a gidan annabta yi saɓanin wasu da sai a jahilci suka waye sannan aka musulunta ai kaga ba za a haɗa ba dama ai ba za a haɗa ba ba za a hada ba wata rana ma ba ko ta ƙarya mana ana ta faɗa ta amma ranar na gan ta littattafai wani ɗaya na tafsiri wani kuma ɗaya littafin hadisi cewa shi ma wata rana ai aliyun ya zo ya tadda umar ransa a ɓace yana tunanin wani irin hukunci zai wa wani sahabi shi sahabin shi kuma ya san ilimin da ya sa ya haka ya shiru ana cikin haka sai ga aliyu ya shigo ya ce me ya same ka ya umar sai ce ai wani abu ne wanda ba a yi shi a lokacin annabi ba a yi shi- ba- ban taba jinsa lokacin abubakar ba gashi an yi shi a lokaci na shi sa nake tunanin me zai zama ya sauka na hukunci a- a- a- a- ga abin da za a yi na hukunci akan sai ce me ya ce gashi nan na tambaye shi kaifa asbahata yaya ka waye gari sai ce ni ni na waye gari ina son fitina kuma ina ƙin gaskiya kuma ni a ƙasa na ina da abin da Allah bai da shi a sama kuma sannan usalli ina yin sal- ab- s- s- sallah usalli bi gairi wudu in ba alwala to shine sai ya ce sai aliyu ya ce sai ya dariya sai ya ce ai haka abin yake sai umar ya ce ata ƙulu haya abal hassan kai za ka iya faɗa wannan sai ce ƙwarai kuwa ni ma wannan magana zai ta ya ce ai da ya ce na san fitina ai ƴaƴaye yake so da kuɗi Allah ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitina da ƴaƴaye da dukiya fitina ce waye baya san su kuma ice kuma da ya ce ya waye gari yana ƙin gaskiya mutuwa ce mutuwa gaskiya ce kuma wa yake santa to Eh, ka gani ice ya waye gari ya ce yana da abin da Allah bai da shi mana i ya da ya'ya da jikoki Allah yana da ɗa Allah ya ba shi da ɗa da ya ce kuma yusalli bi gairi in salati yake nufi yana yi ba alwala halal ne kuwa To, eh ilimi to haka haka shi a- aliyu dan abi dalib ya warware ya warware ya warware wannan a ƙarƙashin wannan kuma dai jumlar cewa wa hamluhu wa fisaluhu salasuna shahara malaman fiqh sun fitar da abubuwa da yawa a ciki mun ji dai cewa idan mace ta haihu ta- ta haifi ɗa wata shida duk an yi ittifaki ɗan mutum ɗin ne dan wannan ƙadiyar da aka yi wadda aliyun ya kawo ya fitar da wannan ayar ayoyin ai da aka haifi ɗan Ak- dole aka maiwa da mutum matarsa kuma aka ce ɗaɗansa ne to da aka haihu yana ɗaukar ɗan sai ya ce wallahi innahu la ibni wallahi ɗana ne saboda kamar an tsaga kwabo da kwabo kamar ta yawa tsakanin shi da ɗan tun yana jariri an yi tabbata ɗansa ne to malamai sun fitar da wannan to in aka haifi ɗa ƙasa da shekara wata shida fa ka yi aure wata biyar da rabi aka samu ƙaruwa eh to malamai suka ce ba ɗanka ba ne in dai aƙalla daga wata shida ne to ba a ɗa sai dai akwai akwai wanda akwai mai ɗan akwai mai ɗan ba ba- ba naka ba ne ba kaga wannan an same shi a wannan ayar sannan kuma a nan ne malamai suka ce to i- mafi kyan wato cikar lafiyar jariri idan mace ta haifi ɗaya tana da wa- eh, wa- ciki wata shida ta haihu to ta shayar da shi wata ashirin da uku shine cikar lafiyarsa saboda Allah ce hamluhu wa fisaluhu salasuna shahara to ta cika wannan shine cikar lafiyar dan sannan idan mace ta haihu wata bakwai ta shayar da shi wata 23 idan mace ta haihu wata tara dan malaman ɗabi'a da malamai na sanin ainihin yanayi na ɗan adam sun ce ɗa na wata takwas bai cika rai ba baya rai sati 34 kenan amma na yi tambaya saboda wannan ayar na tambayi li- na tambayi likitoci daban-daban mabambanta da na nan da na ƙasa waje cewa suka ce eh ɗa ana samun s- ya rayu wata takwas ɗin amma kaɗan ne kuma su a bincike nasu na likitanci haka na zahiri ba wani abin da zai sa ɗan ba zai rayu ba in an haife shi wata takwas ɗin sai dai galiban lokacin da yake wata takwas idan har aka haife shi galiban rashin lafiya ce za ta motsa to wannan rashin lafiyar galiban ita ce take motsa naƙuda to galiban ɓari ake ya- ya zo ba rai an fahimta ba wai wani abu bane ba da haka ko abu na wato ba naƙuda ce take motsuwa ta, ta, ta, ta, ta, ta daidai ba wani abu ne yake faruwa amma wata shidan wata bakwai ana iya samun naƙudar ta motsa an fahimta to wata tara ko dama shine al'ada a haihu to idan mace ta haihu wata tara to kyau ta shayar da ɗa wata 21 shine ya zama mai kwana 30 to wannan shine to malamai daga nan suka ce to shi an ji karancin ciki wata shida to yawan saman eh, ciki ba a ce shekara nawa ne za a ce ciki iyakan muddarsa kenan wasu suka ce shekara hudu kamar imamu shafi'i da imamu ahmad wasu suka ce shekara biyar kamar imamu malik wasu kuma suka ce a ya danganta kawai ya danganta da haka a, ciki na iya zama shekaru ba a haife shi ba shi yasa duk wadda ta yi batan wata ta fita rabu da miji ta san tana da ciki kuma cikin ya kwanta bai tashi ba to ba ita ba aure sai ran da suka rabu to ai ba za ta je gidan wani da cikin wani ba dan manzon Allah ya ce wanda duk yi imani da Allah da ranar lahira kai ya shayar da shuka wani ruwansa saboda haka sai har sai Allah ya sa ya tashi ta haife shi dan Imam Malik da Imam Dhahak an ce shekarar su biyu a ciki sannan aka haife su Imam Malik ne wannan shekarar sa biyu a ciki sannan aka haife shi to hatta idza balaga ashuddahu Allah ya ce wannan dan adam da aka yi wa wasiya har lokacin da ya kai kamalarsa Me- malamai sun yi sabani cikin ashuddu menene ashuddu wasu suka ce shekara 18 balaga kenan wasu suka ce shekara 33 shi ya fi yawa wannan a malaman tafsiri da har sahabbai Ab- abdullahi dan abbas ma yana cewa ashuddu anan shekara 30 wasu suka ce a ba a yin izina da shekara 20 ko 30 ko a ana izina da bi'a tashin mutan wurin da kuma shi tashin shi matashi din za ka iya samu ɗan shekara 33 40 mawawa to kaga a nan kuwa ana nufin hatta iza balaga a shuddahu lokacin da ya kai cikar kuwa hankalinsa da ka- ƙarfin ra'ayinsa ƙala rabbi auzi'ini ya ce ya ubangiji auzi'ini an ashkura ni'imataka allati an'amta alayya ai alhimni ubangiji kimsa min kai min izini ubangiji ka hore min an ashkura ni'imataka allati an'amta alayya in gode ni'imarka wadda kai gare ni wa ala walidayya da ni'imar da kai ga mahaifana shine ni'imar tauhidi babu wata ni'ima da ta fito tauhidi tauhidi ita ce wadda kullum ka motsa ka ji cewa kai muwahidi ne kai kai makaɗanta Allah ne ka ce alhamdulillah kar ka sake baka ba da haƙƙin wannan godiyar ba duk lokacin da ka ka motsa ka kalli kanka ka tunatar da kanka kai ci- kana cikin muwahidai wanda Allah ya yarda ka ka kadaita shi wallahi baka da komai sai godiya ga Allah komai baya wannan yake biyowa komai bayan wannan yake biyowa da Allah ya so da yanzu kana can cikin wasu abu daban kana cikin irin a ce ai ogawa ne can irin waɗannan Allah kiyaye eh to Allah ba ba ruwansa su ba bayansa bane ai bayansa ne ka gode wa Allah gashi ka rungumi Qur'anin Allah kana jin hadisan manzon Allah ka sallama wa Allah kana son manzon Allah dan haka wannan tauhidi da dadi yake shi yasa sai ya ce ya ubangiji auzi'ini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya ai go- eh, hore min eh, eh, godiya a cikin zuciyata in gode wa wannan ni'imar da kai min ta tauhidi wa ala walidayya da ni'imar da kai ga walidai ga walidai na har suka haife ni har suka sune sababi na sababin zuwa na har na kadaita kadan ma kuma su ma kai kai min izini in musu godiya wa ana amala salihan tardahu kuma haka nan ubangiji ka yassara gabobi na da aiki nagari domin abin da Allah bai yassare ba ya zama mai mu yassiri ai gabobi sai an hore maka su naka ne kana juya su yadda kake so amma ina sai ka nemi mai su din dai na hakika ya hore maka su shikenan kawai idan Allah ya taimaki rai ya zama mai karfi gaɓoɓi sai su bi shi shikenan ruhi shine sitiyari na juya dukkan wani abu na gaba gaba ɗaya shi sa yusuf na bahani yake cewa wa idza saratun nufusu izaman ta'ibat fi muradi hal ajsadu idan rai ya zama ƙaƙƙarfan gaske sai ya wahalar da jiki sallah za a yi raka'a kaza za a yi kaza ibada kala kala rai ya ce shi haka yake so kuma jiki ya gaji ya ce a na sai ka bi haka za ka bi haka nake so sai jikin ya wahala wajen biyan bukatar rai to haka idan idan kuma jikin ran ne rauna fa hasan ji shi jiki dai sai ba inda yake so sai ƙasa sharaf sai a bashi ya ci sai ya nauyi shikenan Allah ya kiyashe mu jikinmu ya fi ran mu ƙarfi wa ana amala salihan tarda wa aslih li fi zurriyyati kuma ya ubangiji ka gyara halayena ka kuma sa wannan gyaruwar ta ta zarce har cikin zuriyata eh to, to, to wannan abubuwa guda uku ne waɗanda suke a jere su ne kuma sa'ada ta ɗan adam Au- in suka haɗu to mutum ya samu kyakkyawar sa'ada a duniya dai ya samu arziki na lahira cewa ruhi ya zama ya, ya kalli Allah ai da ya fara cewa sai auzini an ashkura ni'mataka ashkuru sha'anul qalbi sha'ani ne na zuciya godiya sha'ani ne na zuciya ai to yace Allah hore min zuciyata ta dinga kallon ka tana gode maka sannan bayan wannan sa'ada ta biyu shine gabobi idan rai yayi kyau sai gabobi sai- su ma sai su yi kyau abu na uku kenan na biyu kenan shine sai mutum ya aiki nagari duk da dai aiki nagari shi fa ba wai aiki nagari a ganin ka nagari ba a'a sai aikin da ya zama a wurin Allah nagari Nag- nagarta aiki ana auna ta ne da abin da Allah yake so ta zama nagartacciya a ca- daga can sannan kai ma ka ganta nagartacciya ba wai kai abin da kaga kawai mai kyau ne ba to ya zama mai kyau kuma har a wurin Allah a'a abin da Allah ya gani mai kyau tukun shine mai kyau sai shi ake so ya zama mai kyau kuma a wurinka to waɗannan abubuwa guda biyu kenan sai na na ƙarshe khariji wanda yake na waje shine mutum Allah ya gyara masa iyalinsa su bi Allah shi ya bi Allah iyalinsa sun bi Allah me yafi wannan daɗi kaga za a yi rayuwa a nan kenan tare da iyali can ma haka ko wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum biimanin alhaqana bihim zurriyyatihim wanda duk suka yi imani zuriyarsu ta bi su su ma cikin imani Allah ya ce sai mu riskar da ƴaƴan nasu da zuriyar tasu gaba daya a cikin matsayin da suke kai yace inni tubtu ilaika ya ubangiji ni ina ni mai tuba ne zuwa gare ka daga dukkan zunubai na da duk abin da na dauka da duk abin da na takaita daga barin haƙƙinka wa inni minal muslimina kuma ni ina masu sallama maka gaba ɗaya kulliyata na sallama maka ya ubangiji an ce wannan ayar kan abubakar ta ta sauka ko da ta jage za gaba ɗaya ga duk wanda ya bi iyayensa wannan ɗin zai shige zai shige cikinsa saboda abubakar ne yake da wani abin da har zuwa dai shi aka same shi ba a samu wani mai shi ba in ba shi ba ba a samu wanda sh- ya musulunta babarsa ta musulunta shi ma mahaifiya- mahaifinsa ya musulunta gaba ɗaya a cikin sahabbai ba za ka samu daga sahabbai sai dai wani ko baban ya musulunta ban da mahaifiyar ko kuma ma iyayen duk sun mutu ma shi lokacin da ya musulunta ko kuma ya zama ɗaya ya musulunta ɗaya bai musulunta ba amma shi abubakar mahaifinsa abu kuhafa ya musulunta mahaifiyarsa ummul khairi ta musulunta shi ma ya musulunta tunda wannan wasiyar da ake ji daga jinta kaga ai magana ce ta iyaye musulmi shi ma ɗa musulmi ɗin kenan to an ce akan abubakar ɗin ta sauka amma duk wani wanda ya bi iyaye kuma shi ma yana kan wannan akwai abubuwa da yawa a nan na farko dai abdullahi dan abbas ya ce duk wanda ya kai shekara arba'in tunda an cewa balaga arba'in na sanatan duk wanda ya shekara arba'in bai samu kujerar da ya zauna kan abin da aka faɗa guda uku nan ba to wannan ana masa zaton kaico don wasu sun ce ma ana zaton kuma ɗaya layin zai- zai hau to kaga sai sai a sannai a ce ka shekara arba'in zuciyarka bata kalli Allah ba gaɓoɓinka ba su saba da ibada ba to ai kaga lamari kuma sai yadda ta yi tun daga ƙuruciyarka har zuwa lokacin da ka shekara arba'in wannan sai dai wanda ya shiga musulunta bayan shekara arba'in din shi ne za a samu a hankali zuciyarsa na karɓa ɗin amma kai yanzu ka shekara talatin kana ibada dan dai shekara goma dai ka gama watsakiwa ka so mu hankali azumi ma ka so mu cika shi idan iyaye sun san abin da ya kamata su yi sun matsa maka kana cikawa to ashe ka shekara talatin kuma a har a wannan lokacin abin da baka daina ba to yana da wahala ka daina shi abdullahi dan abbas ne yake faɗa wannan to yace to inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin mm.
أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة Mm.
وعد الصدق الذي كانوا يوعدون ula'ika ai wa'annan masu wannan maganar dinnan wanda kuka ji dinnan a ambaci maganar tasu masu bin iyaye masu yin wannan addu'a Allah ya ce allazina na taƙabbalu anhum ahsana ma amilu su ne waɗanda muke karɓar mafi kyawun abin da suka aikata wasu suka ce af'alu tafdili anan yana kan babunsa suka ce a baya kan babunsa masu cewa af'alu tafdili yana kan babunsa an ce ana karɓar ahsana ma amilu sai wasu ka ce a husunu da ma amilu anan baya kan babinsu kenan ana karɓar kyawawan ayyukansu kawai babu a hasana ana domin aka ce a hasana ma amilu ana karɓar mafi kyan abin da suka yi to ha- hu- has- ha- hasanun fa ba a karɓe shi ba kenan sai a hasanu wasu ka ce a'a ai tunda ubangiji ne ya faɗa haka a fa'alu tafdilin abai shi a hasana shine wajibi husunu kuma shine mandubi eh, wanda ko, ko kuma halali kawai wanda wannan baya cikin babin ibada to dan kaga ashe wanda ba- na ibada za a karba kenan da haka su ne waɗanda muke karɓar mafi kyawun ayyukansu waɗanda suka aikata wayu tajawazu kowa na tajawazu kamar yadda mai karatu ya karanta duk duk ƙira'a ce Allah ya ce muna yafewa ko ana yafewa an sayi atihim daga barin munanan ayyukansu waɗanda duk suka yi suka kan wannan martabar Allah ya ba su garanti cewa in suna kan wannan suna aikata kyawawan ayyuka zuciyarsu na kallonsa to shi ko zai dinga share musu zunubansu ma kafin su tuba tajawuz an sayyi'atihim kenan fi ashabil janna ai fi jumlati ashabil jannati kuma za su waye gari cikin jumlar yan aljanna wasu suka ce wannan wasu suka ce a a ba fiti aikin ta mana sosai din fi ashabil janna ai su waɗannan ma ba wai cikin aljanna kawai suke ba cikin tsakiyar yan aljanna ma na gewaye da su ne shine fi aka ce fi kaza ai wuce wasu kaza kenan to wa'ada sirikin ladhi kanu yu'adun ai Allah yayi alkawari alkawarin gaskiya wanda ko waɗannan s- masu aikin nan su ne waɗanda aka yi musu wannan alkawarin masu irin wannan aikin Allah ya sa muna cikin su
والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون Mm.
وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن Mm.
إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين Mm. Allah ce wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma yayin da Allah ya karanta mana wasiya wadda yayi wa yan iyaye yaya akan iyaye kuma Allah ya hakaito mana wani da daga ciki wanda ya karbi wannan wasiyar ya zauna a kanta nan kuma sai aka hakaito wani dan wanda shi kuma bai bai- bai bi wannan ba bai bi iyayen ba a cikin abin da suke kiransa gare shi Allah ya ce wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma kaga wannan wanda shi ya ce wa mahaifansa uffil lakuma tir da ku uffin ismu fi'ili mudari'in ne ai atadajjaru ai ina mai damuwa da kunci tare da ku uffil lakuma wanda ya ce wa iyayensa wannan kalmar ya ce ata idaniniya yanzu kuna yin alkawari ne gare ni waɗannan wato da jin wannan iyayen nan musulmai ne shi kuma ɗan ba musulmi ba kenan ma eh domin ata idaniniya shin yanzu kuwa ringa yi min alkawarin cewa wai in an mutu za a tashi kuma za a yi wani hisabi za a yi wani ikaba za a shiga aljanna za a shiga wuta ku dinga mun alkawari da wannan ku ce in musulunta wa qad khalatil qurunu min qabli Na'am.
kuna yi mun alkawarin wai zan fita daga cikin kabari wa qad khalatil qurunu alhalin kuwa alk- al'ummatai ɗaya bayan ɗaya sun wuce ba mu ga wanda ya dawo ba ni na ji al'umma ta bayan al'umma al'umma bayan al'umma sun wuce amma ba mu ji ga wanda suka taso suka ce eh ana tashi ba kaji sha sha sha to ce aka yi za a mutu a nan duniya kuma a nan duniya za a sake tashi yana nan wasa kenan eh wai shi amma hujjarsa kawai shi kenan ai yaya iyayen za su ga cewa za a mutu kuma za a tashi bayan gashi a dakhalatul qurun min qabli al- al- al- kafin ni al- karni karni da yawa ya wuce ban ga wanda ya tashi ba wa huma yastaqisanillah wailaka amin iyaye nagari kenan wannan sirri ne na wanda duk ɗansa yake kangararre ya rasa dawowa eh ai kun ji abin da su suka gaya masa suna masa cewa ya zo ya ya musulunta shi kuwa yana cewa a ta idani ni wa qad khalatil quruni min qabl an ukhruja wa qad khalatil- khalatil quruni min qabli wa huma yastaghithanillah alhalin su basu damu da maganar ba suna dosar wanda shine ubangijin da yake zuciyar da yaron a hannunsa take suna istigasa suna kamun kafa da Allah akan Allah ya shirye shi Allah ka dawo da shi ga ɗaƙe ƙasashe su kuma sun gurfana gurin Ubangiji isashe wailaka amin suna gaya wa Allah suna cewa wailak shi wailak kalma ce mai ma'anar halaka amma galiban a larabce ba ana sakinta kan halakar ba ne ba ko kuma siyaki ne yake nuna akan halakar aka sake ta ko ba kan halakar ba ma'ana anan dai ba kan halakar ba ne kamar sun ce yanzu halakar halakar za ka yi amin arama ba amin irin taku ba Eh, akwai akwai wani dan uwa arama ai, wanda wai ana ana menene ana addu'a wani addu'a ce to ta gaban wailaka me kenan amin wai wai amin ta addu'a to wannan amin din kuma ba ta addu'a ba ce fi'ili ne amri Eh, amin ai saddiq yi imani shi ko waccan amin suna ne wannan fi'ili ne waccan muna addu'a da ake cewa amin ma'anarsa ya aminu ya Allah al'aminu ka ansa to wannan kuma amin ba ita ba ce da shi ku arama ya ce to ta gaban wailaka to shi ne suka ce wailak yanzu halaka za ka yi amin ka misalinta mana ka sa- ka gazgata Mm. wailaka amin Inna wa'ada- inna wa'adallahi haq haqiqa alƙawarin Allah gaskiya ne fa yaqulu ma hadha illa asatirul awwalin shi ko dan me yake cewa a ai abin da duk kuke faɗa cewa wai za a mutu a tashi a hisabi tatsuniyoyi ne irin na farko wannan shine amma daga baya an ce ya musulunta wato ah, kamar yadda na faɗa wannan sirri ne ga wanda iyaye na- ga iyaye da ɗansa ya kangara duk wanda yaronsa ya kangara abu biyu ne zai yi bayan wannan abin guda biyu to kan ransa ya ɓaci idan ransa ya ɓaci zai ɓaci a cikin abin da ba haƙƙinsa ba shi da haƙƙi a kai ma'ana shi ya jawo kansa kuma na farko ya zama cewa ya yi iya ƙoƙarin duk wata kafa da ya hangi ita ce sababi na zahiri ga kangarar yara abokai ne a'a wani mazauni ne a'a wani mai iyaye ma sun sha hijira a garin da suna jin daɗin garin amma saboda kangarar sun fahimci daga sun kasa raba 'ya'yan da wasu yaran garin suka tashi daga garin suka koma inda ba san su ba ko unguwa ko wani wuri kaga sababi ne wannan sun hango sababin to haka duk wani sababi da uwa uba ko uba ko uwa ya ga yana da alamar wauna to to kai ya sakaci cikin raba ya dan da wannan ɗaya kenan sannan kuma in ba wani abu bane ba wanda ya hanga na abokai ko unguwa ko wani abu wanda shi yake ko wata makaranta ma wanda anan ne abun ya fi zama yana damun yara to in duk ba wannan bane ba to ya kokarin tirsasa yaran da yin ibada da sallah a lokacinta a cikin jama'a in dai yaron Allah ya sa ya bi shi akan wannan to shi ma zai raba dan da wannan abu su ringa sallah tare uban ya ringa tafiya da shi masallaci ana aiki ibada tare to zai za ta risina zuciyar kaji hanya ta biyu to waɗannan duk hanyoyi ne na zahiri in duk ya bi waɗannan hanyoyin ya ga abu bai yiwu ba duk ta inda ya biya da sai ya kubuce ya koma ga wannan to sai ya koma wannan hanya ta ƙarshe kenan dama sai yana haɗawa da ita to amma in wacce suka ito sai ya dukufa gaba ɗaya da duk wani wanda yake da iko ya gaya masa cewa ya taya shi addu'a akan Allah ya shirya masa da wani to shine nasa sai ya dukufa ya ta'i idan ya ga yana ta addu'an nan yaron abun bai yiwu ba to kai ya ɓata ransa saboda ba shi ya halicci yaron ba wanda ya halicce shi idan akwai abin da yake nufi da shi ba shi da yadda zai yi saboda dan annabi ya zama zai tashi ba tare da annabin ba waye kuma kai to ka ɓata ranka sai ka ci gaba da addu'a haka shikenan to wannan shine to wannan ayar ma sai aka ce ta sauka ne akan dan abubakar abdurrahman dan abubakar cewa a kansa wannan ayar ta sauka ai ɗazuna ce daga ji an ji musulmai ne iyayen guda biyu shi dai ɗan ne kuma gashi kafiri to an taɓa ratso wani yanayi da shi abdulrahman ya jinkirta wajen musulunta shi ɗan abubakar sai aka ce ayar a kansa ta sauka amma ba haka ba ne in ka ɗauki tafsirai guda goma ka buɗa bakwai ko takwas da haka za su gaya ma cewa kan abdulrahman ibn abi bakar a kansa ta sauka amma gaskiyar ta hakiki ba haka ba ne da wani lokaci abin da isa tafsiri yanzu zai iya yiwa a ce da ni da kai da wani ma in wani littafin tarihi ne aka samo abu duk anan muka ciro ai duk za a ga irinsa ɗaya irin irinsa ɗaya ne namu to shi sa akan iya samun maganganu in dai na tarihi ne sun yi zama iri ɗaya saboda duk dai a kundi ɗaya ake ɗaukowa to amma idan waɗanda suka bi sosai watakila suka kyala wannan ko kuma sun ga wannan din suka ta neman waninsa sai su samu wani abin da ya saba wannan din za a iya samu kamar dai yanzu wannan dalili na ita kanta ayar wannan ta nuna ba abdurrahman din ba ne saboda idan aka ce an tsaye da lamirin kan shi ne shi kadai to ai shine ake cewa mufradi ne wallazi kala wannan wanda to wannan allazi din ba da mufradi take ba da jam'i take Allah na maganar waɗanda ba wanda ba allazi dama malaman usulu tana iya zuwa allazi din ce ba wai allazi nan aka ce ba amma matsayin allazi na take yanzu a alkur'ani akwai cewa uh, masaluhum ka masalin lazi stauka da naran ka masalin lazi ba kamun furadi ba ne amma falan ma a za'at ma haula hu kaji nan ma mufuradi ne zahaballahu bi nuri me bi nuri him kaji jam'i kaga allazi tun can ma ba jam'i ne ashe matsayin jam'i yake to irin waɗannan suna nan da yawa a cikin alkur'ani to wannan ayar a kanta ita karan kanta ta nuna cewa ba da wai mutum ɗaya ake bare ya ce shi abdurrahman din ne da aka ce wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma mubtada ne shine zance mafi inganci ata'idani niya kaji duk waɗannan diya to duk mubtada ne muta'alliqi ne da mubtada a ƙarshe sai aka ce ula'ikal ladina haƙƙa alaihim shine ayar da za mu karanta yanzu to ula'ika mecece to ashe ba allazi can ba mutum ɗaya ba ne wannan ɗaya kenan sannan da aka ce ula'ika aka ce allazina haƙƙa alaihim alƙawlu me wannan maganar wanda iyayen suka yi suka yi ji irinsu ne waɗanda kalmar Allah ta tabbata cewa la'amla anna jahannama din nan sai na cika jahannama da su wanda duk wanda kaulin Allah ya hau kansa fil azal dama ya yi shi dan wuta ne kenan to shi ko Abdurrahman ya musulunta a musulmi ya mutu kaga haka alaihim qaul ai kaga kaga ba shi bane kenan ba zai zama haka ba to sai ma aka samo tarihin abin cewa a lokacin muawiya lokacin da muawiya ya yi mubaya'a ga ɗansa yazidu ya sauka tun yana nan sai shi abdurrahman dan abubakar ya ce abu ya zama kamar gado ya za a yi mubi to sai wani daga cikin mabiya abu shi muawiya din sai ya ce kun san wannan kowaye suka ce a sai ce shine wanda ayat nan ta sauka a kansa kawai sai ya faɗi haka shi wannan shine daga wurinsa aka fara jin cewa ya ce akan abdurrahman ta sauka saboda ya san tarihi saboda musulunsa daga baya ya san kuma tarihin mahaifansa sai ya ɗora ayat kawai a kansa ila an ce asalin tarihin kenan an gane ala ayi halin ula'ika أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين Allah ya ce ula'ika alladhina haqqa alaihimul qawlu waɗannan masu wannan maganar masu ƙi ga iyayensu to ko gawa ma aya ta sauka tana jan geza ya zuwa wanda duk yayi irin wannan aikin duk waɗanda suka ƙi iyayensu suke gaya musu magana ai ya ce ofin lakuma ai mun ji wannan mun ji kuma ya bijire musu akan kiran da suke musu to duk wanda ya yi wannan Allah ya ce haqqa alaihimul qawlu azaba ta tabbata shine kaulu din ta tabbata a kansu fi umamin qad khalat min qablihim min aljinni wal insi halin kasancewar masu wannan fadar dan hali ne shi daga wannan fi fi din din shi haqqa alaihim alqawlu fi umamin qad khalat din ai hali ne daga cikin shi wannan ainihin jarin da majaruri ai halin kasancewar masu fadar wannan suna cikin wata al'umma wadda qad khalat min qablihim min qablihim min aljinni wal insi wadda ta wuce kafin su daga aljanu da mutane me ya jawo suka zama haka masu faɗar wannan magana innahum kanu khasirin dama can sun kasance tababu ne Allah ya kiyashe mu
ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ولكل درجات مما عملوا Allah ya ce kowanne daga ciki jinsin mumini da jinsin kafiri ko mai sabo da wanda ba da wanda yake mai bi masu cewa qalu rabbuna Allah dinnan kowanne daga cikin su lahum darajatun mimma amilu kowanne suna da darajoji daga abin da suka aikata aka ce to ai shi wanda ya aikata mummunan aiki wani daraja gare shi aka ce eh wannan ko da tahakkumi ne gatse ne ko kuma ai daraja ma'anar daraja kawai abu da ya hawa ko me shi to kamar yadda mumini wanda ya bi Allah a aljanna darajojinsa sun hawa haka kuma shi ma kafiri a wuta darajojinsa na ƙasƙanta su ma sun hauhawa Allah ya kiyashe mu wali kullin darajatun mimma amilu wali yuwafiyahum yuwafiyahum ko wali nuwafiyahum da an karanta a haka Allah ya ce mun aje mizani mun aje ranar sakamako don mu cikawa waɗanda suka yi irin waɗannan ayyukan ayyukansu wahum la yuzlamuna ba za a zalunce su ba wanda ya aikata kyakkyawa ya ga kyakkyawarsa ba za mu manta da ita ba wanda ya aikata mummuna kuma ba za mu kara masa ko ɗaya ba duk abin da ya gani shi ya zo da shi Allah ya ce mu ba ma zaluntar bayi
ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في, الح... في حياتكم ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون
الله ويوم يعرض الذين كفروا على النار نعم كأنبتي يا رسول الله ranar da za a bijirar da kafirai ga wuta bijirarwa sun shiga ne ko kuwa wato baje kolin ta za a yi musu wasu suka ce sun shiga ne suna ciki aka za a faɗa saboda Allah yana cewa wa yau mai uradun ladina kabur alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina kaga anan an sun sun shiga wuta kenan Allah ya ce ba gaskiya bace ba ku ji ba kaga at-ta'rid anan shine mubashara sun yi mubashara da wuta wasu ka ce a ba su ganta ba aiwa ra al-mujrimuna nara wazannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu ana masrifa anan iradi kamar wato za a wato a buɗe mata fuskar ta wuta ta kalle su su kalle ta su tabbatar da kuma sai sun shige ta to wannan shine iradi kenan to wannan rana dai annabi sallallahu alaihi wasallam ana cewa ya ambace ta gare mu dan mu tsartu daga barin abin da yake cikin ta Allah ya kiyashe mu yace Allah ya ce azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya a wata qira'a a azhabtum ranar da Allah zai bijirar da mutane ga wuta sai Allah ya ce yanzu ba kun tafiyar da wato rayuwarku da dada ba a cikin rayuwarku ta duniya kun tafi kun tafi da dadadan abubuwa kun ci daɗi kun sha shagali a duniya shikenan kun tafi da dadinku a duniya wastamta'atun biha kun riga kun ji dadinku da ita fal yawma tujzauna azabal huni yau za a yi muku azaba wulakantacciya azaba wasu malamai suka ce da wannan ayar yasa wato daga cikin wasu magabata suke kin jin daɗi na duniya saboda kada su je Allah ya ce musu azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya ai ku kun tafi yadda me kuke nema kun tafi yadda abubuwan ku masu daɗi tun a rayuwarku ta duniya kun shashi kun shashe galin ku an gama saboda haka ba za su sake su ji daɗi a duniya ba wasu malamai suka zaɓi ta kashifi rayuwar wato takatsantsan da kauce duk wani abin da ya shafi jin daɗi saboda wannan ayar an ce umar dan abdul aziz yana ciki amma wasu malaman suka ce a'a wannan ayar ba da mumini take ba kamar yadda muka ji radul lazina me kafaru kafirai ne za a ce azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya ba muminai ba saboda Allah ba zai halatta wa muminai abu ba kuma su je sun yi bauta masa a duniya kuma a nan duniya shi ya kawo musu ya ba su yalwa suka ji daɗinsu da halak kuma a je a ce sun tafi da jin daɗinsu a duniya a ma na zaɓi wannan kuwa magana ta malaman wannan ba saboda ai Allah ce man harrama zinata Allah allati akhrajaha li ibadihi wa tayyibati kaji ba min arziki haka waye haramta ya ce ma ƙul hiya lillazi na me amanu fil hayati duniya khalisatan to anan su karba su karba a can Allah ya keɓanta musu anan wanda duk ya bi Allah da abin da Allah ya bashi ba hana shi ba wanda kuma ya je can kuma tunda ba saba masa ya din da abin da ya bashi ba can ma kuma yana na yana jira to shikenan sai dai kawai dai abin da ya sa lallai kan ya zama cewa dole sai taka tsantsan din kuma bayan Allah da suka yi taka tsantsan da duniya din kuma su ma suna kan abin da suke kai saboda irin garari na wanda duk aka bashi duniyar ya zama bata sa ya kauce ba ta yaudare shi ba kaɗan ne kuma kaga wannan kuma shine illa ai ita yaudara ta ta shine illa amma in ba za ta yaudara ba kenan kuma wannan sai kuma mutum ya abin kuma akwai hadisi na musulun ma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah ya ya ba wa kafiri abin da ya bashi amma in ya ciyar da shi wani abu na daɗi sai ya tafi da hasanarsa a cikin wannan jin daɗin da yake ruwa sa sanya ma in ya sha sai a biya shi ladan abin da ya tunda akan samu kafiri ya wani taimako wanda Allah kuma yana son taimakon to wannan sai a bashi ruwan sanyi ya sha ko yana neman wata kwangila ta fada ko ya samu wani abinci mai daɗi ya sha ya ta bacci shikenan an biya shi sai ya ce wa ammal muminu fa inna Allah yaddakhiru lahu hasanatihi wa yu'aqibuhu rizqan Allah shi mumini Allah na bashi wannan kuma ya ɓoye masa kyakkyawan aikinsa da ya haɗu da shi a can kuma a nan ya ɗan kara masa wani mai daɗi a duniya to kaga mumini kenan saboda haka wannan ayar ba tana magana ne akan alal idlaqi kan mumini ba azhabtum tayyibatikum fil hayatikum ad-dunya fal yawma tujzauna azabal huni Allah ya ce yau kuwa za a yi muku azaba azaba wulakantacciya bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairi alhaqi da abin da kuka kasance kuna yi na girman kai a bayan ƙasa ba da gaskiya ba ba tare da haƙƙin girman kan ba to akwai girman kai da me da wanda yake da haƙƙi kenan akwai girman kan da ya kamata a yi shi da haƙƙi tunda ana ya ce kuna girman kai za a yi muku azaba ne saboda girman kan da kuke yi ba tare da haƙƙi ba to kenan mafa'ulin yana motsi ai mafahumin yana motsi ko baya motsi suka ce a mafahumi anan baya motsi ma'ana kuna girman kai ba bigairil haƙƙi dama can bil haƙƙin ma babu shi kamar yanzu wawailul ladina yaktubuna kitaba bi aidihim mafa'ulin shi eh, mafahumin yayi motsi a ciki kai ce ya tabbata ga waɗanda suke rubuta littafi da hannunsu to akwai mai rubuta rubutu da hannunsu akwai mai rubuta rubutu ba da hannu ba to kaga cewa da rubutu da hannu ba ya nuna ba akwai mai da- wanda ba da hannun ba kenan ko kuma wala tsa'irun ya tsiru bi janahihi ba wani tsuntsu da zai tashi da fukafukansa to akwai tsuntsun da yake tashi ba fukafukan to ashe kawai dai wannan an an faɗi abu ne ba da mafahumin sa a ciki baya motsi wasu suka ce a akwai girman kai da haƙƙi wanda ya girman kai ba haƙƙin shine abin zambo bigairil haƙƙi din amma an kai girman kai bi haƙƙi wannan abin yabo ne yawane ne girman kai bil haƙƙi shine yin girman kai ga mai girman kai wannan kayi shi bil haƙƙi Eh, kamar wato wanda ba ba Allah suka sani ba to kuma kai musu tawaru akan me baka ji ba abin da Allah ya yabi sahabban manzon Allah da shi ashidda'u alal kuffari ai anan ka samu girman kan kuwa su masu tsanani ne ga kafirai yaushe za su to ya za a yi musu musu girman kai to duk wanda bai ba Allah ba wannan kai bi shi ai Da- kai- kai tawaru gare shi kaga anan girman kai da haƙi kenan shi yasa ma wannan ya faru a cikin yaƙi Hamza Asadullahi a wani yaƙi ya yi wani irin rawani ja mai kyalkyali ya zara takobi kafin a fuge fagen yaƙi ya taho ga manzan Allah fa a zaune ga sahabbai yana wata irin tafiya ta takama ta isa ta jin kai ta girman kai yana tafiya haka haka annabi ya kalle shi ya murmushi ya ce wannan irin tafiyar irin tafiyar da Allah yake kice in ba a irin wannan wurin ba eh kaga ana nan girman kai ne da haƙƙi eh bi gairil haƙƙi wa bima kuntum tafsukun kuma za a yi muku azaba bayan azaba saboda girman kanku za a yi muku azaba saboda abin da kusance kun yi na fasikanci to girman kai shi ba fasikanci ba ne to gashi an raba su anan an ce za a yi muku azaba bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi saboda abin da kuke yi na girman kai ba tare da dalili ba sai kuma aka ce za a yi muku azaba saboda kuma fasikancin ku to anan fasikanci ya girman kai fasikanci ne amma abinda duk ran da kaga wani abin da baya iri ɗaya- wato abu guda ɗaya da ya kunshi abu biyu kuma kaga an rarraba to rabawar akwai wata ma'ana dan aka ce fasikanci har girman kai ya shiga in aka yi shiru amma in aka ambaci sabo wani daban aka ambaci fasikanci to sun rabu kamar yanzu a ce imani da musulunci to da an faɗa su guda biyu to abin da ake nufi imani shine wato abin da ya shafi harkar zuci ta sidiki musulunci sallama ta zahiri to nan ma haka ne fasikanci aikin gaɓoɓi girman kai kuma aikin me a zuci ai mai girman kai a zuci yake jin isar to da haka saban ku da kuka yi na zuci kenan da na fili shine tastakafiru fil ardi wa bima kuntum tafsukuna mm.
واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه Mm.
ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم Allah ce wa zakura kha'arin iz anzara qaumahu bil ahqafi Allah yana cewa manzan Allah ya tunatar ya sa a tuna annabi ya sa bayi su tuna yau kuma annabin ne ake cewa ya tuna saƙon yau na annabi ne sallallahu alaihi wasallam me yasa saboda akwai abubuwa waɗanda wato suke faruwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan su faru wannan su sake faruwa irin musgunawa irin takurawa irin matsawa irin abubuwa da annabi ke haɗuwa da shi daban-daban na ga kafirai wanda yake damun manzon Allah to sai annabi sallallahu alaihi wasallam in Allah na so ya bashi haƙuri sai ya ce waya baya duba mak- ma- matsayai na manzanni da suka haɗu tare da al'ummarsu tuna ya rasulallah mun baka labari ai annabuwa ne da annabuwa ne ya suka yi shi ya aka yi masa to waɗannan annaba da suka wuce in ka gansu ya rasulallahi irin wahalar da suka sha to kai fa limaminsu ne ya ba za ka sha taka ba kamar haka ne an gane to kaga anan annaba ake tunatarwa kenan wa zukur tuna ya rasulullahi wa za a tuna akha adin dan uwan adawa wa kenan annabi hudu wa ila adi akhahum wa huda annabi hudu kenan shi yan uwantaka shi aku ane mata jam'i da ikhwatu ko ikhwanu amma duk aku aku za a iya cewa mu abu furadi din sai dai ikhwatu yan uwa na nasaba ikhwanu kuma yan uwan da wani abu ya hada su na wani manhaji ko makamancin haka ba amma babu nasaba kamar kaga can waje a ikhwatu yusufa kaga sai aka ce ikhwatu sai aka jam'a ta akhun anan da jami'in ikhwatu can kuma kaga aka ce ikhwanan ala sururin mutaqabilin in mun je aljanna duk mu yan uwa ne ko ba dangin iya ba na baba amma yan uwa ne mun haɗu a imani to Allah ce ka ambaci dan uwan adawa to shi annabi shi annabi hudu dan uwansu ne na me din na ikhwatu ko na ikhwan ko duka suna da nasaba da su din kuma ai yana da nasaba da su ta ta tarayya ko ka ambaci dan uwan adawa iz anzara qaumahu bil bil ahqafi lokacin da yake gargadin mutanansa a ahqaf wuraren zaman su kenan ahqaf jam'u hiqifi tudun rairayin da ya kai tudun gida ko ya fi haka shine ake cewa hikaf to su mazaunansa kenan su ahqaf mazaunansu kenan an ce wuraren a yaman ne suna kudu da jaziratul arab haƙaf ɗin sai dai tarihi dai ƙur'ani ya ba mu labarinsu amma ba asarinsu ba wurinsu ba labarinsa saboda tun da irin yanayin wajen kenan to rairai ya rufe wurin gaba ɗaya ba asarinsu ba su da dai da sauran gidajen nasu amma daga baya an ce rairai ya tafi da shi babu shi yanzu an zara ƙaumahu bil ahqafi lokacin da yake gargaɗin mutanensa a haƙa wa ƙarƙalatun nuzuru min bayni yadayhi wa min khalfihi alhalin manzanni sun wuce kafin zuwansa kama annabi nuhu kama annabi ibrahim wa min khalfihi kuma wasu manzannin sun biyo bayansa kama annabi salihu kenan da sauran annabawa Allah ta'budu illa Allah abin da ya gargaɗi mutanen nasa kenan wannan jumla da take tsakanin wa ita wa qadkhalatun nuzuru tana tsakanin iz anzara qaumahu bil ahqafi da ita da Allah ta'budu illa Allah ita ake cewa jumla mu'tarida wato ta shiga tsakanin mufassira da mufassara ita jam'u ita ta farkon ita ce mufassira ita ce mufassara cewa iz anzara qaumahu lokacin da ya gargaɗi mutanensa a wuri da ake wajen zaman su al ahqaf to me ya gargaɗi mutanen nasu da shi kaga jumla ce take neman tafsirin to me ya musu me ya gaya musu cewa Allah ta'budu illallah to sai aka shiga tsakanin Allah ta'budu illallah din da wa alkhalatun nuzuru min qablihi min bayni yadayhi wa min khalfihi yace kar ku bauta wa kowa in ba ubangiji ba inni akhafu alaikum azaba yawmin azim hakika ni ina jin tsoron wata azaba mai girma gare ku dama haƙƙin dan uwa ya je wa dan uwa wato jimami yayin da wani abin da ya same shi idan dan uwa bai ba an ce dan uwansu bane dama akha adin to ai dole ko yana musu jimamin cewa kada azaba ta same su dan haka yake gargadin su su bar abin da azaba ba zai ba ta riske su ba wannan shine abin da haƙin dan uwantaka take duk wanda ya zama yana yana yana tinkawan dan uwanka ne amma wani abin da zai same ka mummuna yana kallo bai iya yin sa ba to yan uwantakan sama sama ce inna akhaka alhaqqa man kana ma'ak wa man yadurru nafsahu liyanfa'ak wa man idha baydur dayru zamani sadda'ak shattata kull shamlahu liyajma'ak dan uwanka na gaskiya shine wanda zai zama tare da kai a cikin dadi a cikin wuya yayin da duk ya ga wani abin da ya taso maka to sai dai ya same ku gaba daya to wannan ka rike shi dan uwa da kyau to
أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين to mun ji annabi hudu ya gargaɗi mutanensa cewa ku bauta wa Allah shi kadai shi kadai ne abin bauta ba wanda za ku bauta in ba shi ba wannan kuma abin da annabi hudu ya gargaɗi mutanensa da shine annaba gaba ɗaya suka zo a kansa cewa kar a bauta wa kowa sai Allah Allah bai aiko wani annabi ba kowace irin shari'a ya zo da ita duk bambancin ta tsakanin da sauran wani annabi sai ya zo da wannan sai ya zo da kalmar tauhidi cewa ba za a bauta kowa ba sai Allah to yayin da ya gaya musu haka me suka bashi amsa qalu sai suka ce aji ita na li ta'fikana an alihatina a ka zo ne li ta'fikana ay li tusrifana dan ka juyar da mu an alihatina daga barin bautar abin da muka saba bauta muna jin daɗin sa kuma ka ce mu bari da wannan maganganun da kake ba ta nayi mata iduna zo mana da abin da kake alkawarin in gaskiya ne don mu ba wai tsoron wani abu muke ba duk abin da kake cewa zai zo ya zo din in kunta minas sadiqina idan dai kai ka kasance daga cikin masu gaskiya to zo mana da abin da abin da kake so a wata ayar kace qalu azitana lina'budu allaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'ina aba'una fatina fatina yama ta iduna shi ma in kunta minas sadiqin ka zo ka ce mu bauta Allah shi kadai to abin da kake cewa za a yi a yi mana din in dai gaskiya ne kai Allah Allah da hakuri yake shi yasa ma yasa kansa suna alhalimu to in ba haka ba ai ba dama to
قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني ولكني أراكم قوما تجهلون قال إنما العلم عند الله يتها أي سنة لوكا شنسا وكار عذاباني وانا بني ni uballighukum risalati rabbi ma ursiltu bihi ana ni kawai ina isa muku da abin da aka ce in gaya muku ne amma azaba wanda ya halice ku shine a hannunsa take ni ba a hannuna take ba yace wallahi ni yarakum qauman tajhaluna amma ina ganin ku fa muna ganin mutane ne ku waɗanda suke wato tunturin jahilai saboda hakku jahilci cewa mai azaba waye ba ku gane shi ba ni ba gani tare da ku muke ba ni zan iya zuba muku da wata azaba ai ni sako ne aka bani kuma na isan muku da shi dama can kuma ba abin da annabawa suka haɗu da shi mara daɗi irin tsabar jahilci tsabar jahilci bai da kyau waka kace jahilci ba ba wani rashin ilimi ne kawai jahilci ba shi jahilci nau'o'i ne kala kala ne ilimin da kake da shi kowane iri ai ya ɗauke wannan jahilcin na da kake da shi na wannan abin to amma wannan ilimin ka zo kai jayayya da gaskiya kuma to ya zama jahilci ko mun ilimin kuma rannan an fahimta yanzu idan ban san iya idan ban san iya kira ba to wannan iya kirar ai ya zama na kori jahilci ran da na iya to kaga ilimi ne to shi kansa wannan ilimin kuma in fuskanci wata gaskiya in yaƙi da ita wanda kuma ba daidai ba to shi kuma ya dawo jahilci ilimin saboda haka ba wai riddul riddul ilmi shine jahali kawai ba a ga gaskiya a take ita ma jahilci ne tunda kaga ai su sun yadda cewa za su iya bauta wa Allah amma sai a hada da yawa da Allah da yawa da wasu daban shi yasa suka ce ji ita na li na abudallaha wahadahu shi kadai a ba mu kara masa da wasu in ko ba za mu kara ba to fatina zai mata idona sai ka zo mana da abin da kake alkawari amma wato saboda ubangiji ubangiji ne shi annabi ya san Allah yana jinsa kuma yana jinsu ake ta wannan tattaunawar to wani lokaci Allah sai ya kyale a haka din a tafi a haka wani lokaci kuma Allah sai ya nuna cewa din to abin da ya gaya muku gashi wannan dai su za mu ji abin da suka haɗu da shi don su Allah bai basu sai da suka je lahira ba don wani lokaci wasu din sun yi irin wannan maganganun sun ce a yi kaza din a zo a yi azabar Allah ya ƙi kuma amma in an shiga wuta Allah ya ba mu labari cewa zai ce musu to gashi nan ku ɗanɗana azabar shi ne abin da kuke jayayya kuke cewa babu ita ko a gaggauto da ita to ga ta kun ta same ku in suka yi ƙara suka yi ƙara suka ce to yanzu mun imani ce a a summa idza ma waqa amantum bi al'ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun yanzu kun ɗanɗana azabar shi ne kuke ƙara da ku kun ce a gaggauto ta to ku ɗanɗane ta to wannan shi ne amma su waɗannan za mu ji a gaba cewa ba a basu sun je lahirar ba me Allah ya ce
فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم فلما رأوه يا إن سكا غنشي سكا غنشي مي azaba lokaci ya yi dama shi annabin Allah ya ce ba ni ne mai azaba ba lokacin ta kuma ban sani ba ni mai isar da sako ne to ya isar da sakon lokacin kuma azabar Allah da ya ji su ya taho da ita ya sako ta sai suka ga giragizai a sama dama kuma suna cikin tsananin fari sai ga giragizai kuma giragizai irin lip lip lip lip na wanda irin suka kunso ruwa to falan mara auhu yayin da suka ga wannan giragizan wanda suke da ta dauke da ruwa yake aridun shine aridun din kenan ya yana bijira a sas- a- a- a fuska- a- a- a sama mustaqabila audiyatihim ya fuskanci gidaddajin su kowane girgije gashi nan a gidaddaji da gonannaki yayi saiti alu sai suka ce haza aridun mumtiruna wannan wannan hadarin ne kenan wannan hadarin mabujiri zuwa sama shine mai mana ruwan ai shine mai ruwan ai mumtirun iyana shine wanda zai mana ruwan bal wa masta'ajaltum bi annabin Allah annabi Hudu ya ce kai kuke wannan magana ni na san ba girgizar ruwa bane ba huwa masta'ajaltum bi shine abin da kuke gar- cewa a gaggauto muku da shi na azaba azaba ce ba girgize bane na ruwa rihum fiha azabun alim wata iska ce iskar da ta fita daga cikin ɗabi'arta aka ce iska tana zuwa da rahama ne galiban da yawa amma wannan an ce ta fita daga ɗabi'arta ta- ta bi mahaliccinta a ran nan ba da rahama ta zo ba ta canja ta zo a cikinta akwai azaba ne kawai azaban ma alimun mai raɗaɗi to
تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha iskar ta zama tana tana halakar da tana tafiyar da tana fisge tana cizge kulla shay'in duk abin da ta samu min ani- min amri rabbiha ba fa aikin ta take ba iska min amri rabbiha abinda ubangijin ce ce da yi ne take yi fa asbahu sai suka zawayi gari kai la tara ko la yura ba ka gani ko ba a ganin komai daga cikin gidaddajin su daga cikin dukiyoyin su kai da dabbobi da duk abin da suka mallaka da su kansu ba a ganin komai illa masakinin sai gurbin gida sai gurbi shi ma kafin a zo a shafe shi Hmm. ba ƙanana ba manya ba dabbobi ba komai duk ta kekkece shi Allah ce kazalika yanda kaga haka ba na gaya muku annabi ake lallashi ba to Allah yake cewa kazalika ya rasulullah yanda kaga haka haka waɗannan mutanen makka in ba su bakka ba za ka ga azabar da zan musu ko kuma ku mutanen makka da kuke kafirci kun ji kafirai na baya yanda muka yi da su to haka kuma za mu yi muku domin haka muke sakawa mutane da suke mujirmai
ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون Allah yana gargaɗin mutanen makka kuna ji da dukiya ne ko ko kuna ji da 'ya'ya ko kuna ji da tunƙaho da kawunan ku ne to waɗancan al'ummatan da muke cewa mun shafe in ji ubangiji laƙar makkan nahu hakika mun ba su imkaniyat mun ba su ƙarfi mun ba su 'ya'ya mun ba su dukiya fi ma in makkan nakun fihi a cikin abin da wato in ɗin tana da matsayi guda uku a wurin malamai waɗansu suka ce nafiya ce kamar yadda mai tafsiri ya tafi ko kuma za'ida idan aka ce nafiya ce walaƙad makkannakum fi ma in makkannakum makkannahum fi ma in makkannakum fi mun ba su ƙarfi mun ba su abin da ma in makkannakum ku ba mu ba ku shi ba in ta zama nafiya kenan in ta kuma z- zama za'ida walaƙad makkannahum mun ba su abin da muka ba su na dama fi ma makkannahum in din kaga kama an batta kenan ta zama za'ida a cikin a irin yanda muka ba su su ma mun ba ku ba fin su kuka yi ba kenan to to ta zama nafiyar yafi halin na uku kuma shine sai ta zama sai ta zama cewa shardiya ce shine walakar makkannahum makkannahum mun ba su dama fima a cikin abin da dama maɗin dai masuliya ce ala ayyi halin fima a cikin abin da in makkannakum in muka ba ku da irin wannan damar to jawabin sharaɗin mahazufi ne to ɗagaitum sai ku yi ɗagawa da tafi irin wadda za ku yi amma ba mu ba ku ɗin ba ma gashi kun yi an gane wato dai ala'ayi halin abin da ake nufi ana waccan magana ce ta larabci abin da Allah yake nufi anan cewa ku mutanen makka mun ba kafiran baya dama wata iri na kuwa da ƙarfi da abubuwa suka yi abin da suka yi muka share su wanda ku ba mu ba ku wannan ba ku raunana ma ku yan ku ci ku babu ku kiyaye kanku kenan eh shine Allah ya ci gaba da bayani cewa waje alna lahum sam'an mun ba su ji kakkarfa mun ba su wa absaran da gannai wa afidatan da zukata duk inda alqur'ani duk inda yazo a cikin alqur'ani wannan jerin haka yake duk inda Allah zai faɗi cewa ji da gani da, da, da fahimta ta zuciya za ka ga an kawo jin da mufuradi amma da gani da zukata da a jam'i an gane kuwa waje alnalahum sai aka ce sam'an aka ce ko kuma asma'an to jam'an ba mufuradi ba ne sai aka ce kuma wa absaran maimakon a ce wa basaran sai aka ce wa absaran shi wajen gani sai aka yi jam'i wa af'idatu shi ma sai aka yi jam'i amma sam'u sai mufuradi to duk inda sam'un ya zo in dai an jera su da wannan shi ma mufuradin yake zuwa baya zuwa jam'i shi bai ma'ana me yasa saboda gani yanzu zai iya yiwa ganin wani ya fi na wani misali yanzu idan na kalli nan kaga ai ban kalli can ba shi kuma wani za iya yiwa can ya kalla wani ya iya yiwa can ya kalla saboda haka absar zai iya zama wato kaga dama ka kalli abu kaga dama baka kalla ba wani ya kalla to kaga ido zai bambanta kenan za a iya jam'i kenan an gane haka kuma fahimta zai iya zama wannan an abu wannan ya fahimta wannan bai fahimta ba wannan kaza amma yanzu da za a buga wata ƙararra kalan kana so ko baka so anan kowa sai ya ji akwai shi ko gani zaka iya rintsa idanka amma shi ko wannan kawai da an yi ƙau kowa ya ji to saboda ka ji ake masa tafridi ake ifradinsa saboda kawai duk ɗaya ne da kowa shi ko gani da fahimta akwai bambanci to Allah ya ce mun sanya musu gani mun sanya musu gannai mun sanya musu jiyai ji mun sanya musu zuciyoyi amma fa ma agana anhum sam'uhum jin nasu bai wadatar da su da komai ba wala absaruhum gannan nasu ba su wadatar da su da komai ba wala afidatuhum min shay'in hakanan zuciyar tasu bata fa'idantar da su da komai ba ba su fahimci komai ba wato duk lokacin da ji ba a aiwatar da shi inda aka ce a aiwatar ba wajen jin wahayin Allah da wa'azi da daɗaɗɗen zantuttuka irin na manzan Allah haka ya zama gani bai jujjuya cikin kallon halittun Allah yana tasbihi yana kallon ƙaye da burgewa irin na halittar da Allah ya ba haka nan zuciya ba ta fahimci Allah ba to wannan bai wannan da jin da ganin nasa da zuciyar ba su amfana masa kawai ba kamar yadda Allah ya faɗa a nan me yasa izkanu yajhaduna bi ayatillah domin sun kasance duk tare da jin da ganin nasu da fahimtar suna jayayya da ayoyin Allah wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un sai abin da suka kasance suna izgili da shi kuma yazo ya kewaye da su wato wadan Allah yana ba mutanen Makka labari cewa waɗancan na baya suna da ji da gani da, da fahimta waɗannan abubuwa guda uku su ne abin da ake iya haɗuwa a komai da su duk wanda ya rasa ɗaya daga cikin waɗannan to lamari ya ragu ba su cikin jin daɗin rayuwa a ciki ka rasa ji ko ka rasa gani ko ka rasa fahimta to duk waɗannan mutum ya rasa wani yanki kenan babba wani kisidi babba daga cikin na rayuwa to su mun ba su duk waɗannan abin amma ba su yi amfani da shi ba to kuma haka muka yi mun ba ku jin da ganin da wannan amma ba ku yi amfani da shi ba to tunda abin da ya kewaye da su na azaba ya kewaye da su kuma ku saurari wannan irin naku to ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون أنا ديك أعرف أتكد متانا مكة الله يتي حقيقة من هلكد abin da yake gefen ku na daga cikin alƙarai waɗanda suke gefen ku kamar ada kamar samudawa da adawa da mutanen ludu duk kuna yin tafiya kuna kallon irin alƙariyun nasu ya muka yi da su duk wannan bai shi kuwa azi ba Allah ce wasarrafa na ayati ko mun sarrafa ayoyi mai tasarifin ayoyi mun maimaita mun bayyana ayoyi da hujjoji akan cewa Allah shine abin abautawa bautar Allah ga yadda take duk gaba ɗaya la Allahum yarji'una ko sa dawo daga batansu amma ba su dawo ba
فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون Allah ya ce falaula nasarahumul ladhina ittakhadhu min dunillahi qurbanan aliha lokacin da zan kama su in musu azaba mai ya hana waɗanda suke riko ce ba Allah ba cewa za su kusantar da su a a wajena wato gumaka da suke bautawa me ya hana su taimake su ba za su taimake su ba Allah ce bal amma ajiye maganar taimako ai ba su zo ma inda suke ba zallu anhum gumakan sun bata sun bar su ina ranar da za ta shi alkiyama ina za a ga wani gunki kuma gunki ba yana can ruwa wani ruwa ya share shi ko ya haɗe shi ba da abin da kuke bautawa ma sun bata sun bar ku wa zalika ifkuhum dama can bautar da suke cewa suna yi wai dan gunkuna su fitar da su gare mu ai ƙarya ce kawai ifkuhum ƙarya ne kawai in ba ma wato rashin rashin rashin hankali ba na masu bautar gunki ca suke yi na abuduhumu ma na abuduhumu illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa ba mu bauta ba ba mu yi bauta ba ga gunkuna sai dan su kusanta mu ga Allah to su fa larabawa ne sun san meye ma'anar bauta ai bauta shine wanda kake bauta ya ce ka yi ya ce ka bari ba kai ka ce ba to gunkin gunkin ya ce yayi, ya ce ai ya ce a bari ai kaga tun anan sun- sun sun yaudari kansu sun faɗi kansu ko da yake ba sa yaudar kansu kun san duk tsiya ta dan adam duk lalata dan adam zai yaudari kowa amma ba zai yaudari kansa ba ko to Allah ya hakaito mana haka idan suka shiga ruwa iska ta girgiza su za a nutsar da su me me suke cewa ballaman ta du'una illa iya haka Allah ya ce sai su sai su bar abin da duk suke ba wanda suke kira sai Allah a ranar ba sa kiran gunki haka Allah ya gaya mana in sun shiga cikin in sun hau jirgin ruwa suna tafiya iska ta taso za ta kifar da su sai duk abin da suke bautawa su- su su aje shi gefe guda ba wanda suke kira sai Allah to ai ga rashin kunya ce kenan to haka ne Allah ce ballallu anhum bari kuma kama sun sun sun, sun bace daga barin su ba sa tare da su wa zalika yakukum dama daukar su a matsayin bauta ƙarya ne na su masu bautan ba ai ba ubangida bankuna ai ba iyayen gida ba iyayen giji bane ba wa ma kanu yaftaru da abin da suka kasance sun kasance su- suna aikatawa na ƙarya waɗannan abubuwan kawai su ne ƙarya ce da ƙire amma gunki shi bai ce zo ka bauta min ba shi bai ce yana koyo ba shi bai ce ai masa sallah ba shi bai ce ai masa ibada ba shi bai ce zai bayar ba shi bai ce zai hana ba ai kaga kaga kai kai- duk kai kake rawan ka su suke kida su su yi rawan su
وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه Mm.
فلما حضروه قالوا أنصتوا Mm.
فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين Allah ce wa israfana ilaika nafaran min aljinni labari ya tashi daga magana akan mutane masu gazgatawa da masu karyatawa labari ya tashi akan dukkan wasiyoyi da ake ta yi akan mutane yau kuma sai ku shirya yanzu nan ƙur'ani zai tashi da mu ya kai mu kuma alamul jinni alam na aljanu nan kuma yanzu za mu shiga an bar alam na mutane dama kun san annabin nabu na biyu sakalai ne annabi ne da aka aiko shi ga mutum da aljan gaba daya to nan magana kuma aljanu za mu shiga Allah ya ce wa in sarafna ilayka nafaran min aljinni tuna ya rasulullahi lokacin da muka juye ai amalna muka juyar da waɗansu jama'u na daga aljanu zuwa gare ka yastami'una alqur'ana suna sauraron alqur'anin ka da kake karantawa ya rasulullahi falamma hadaruhu yayin da suka zo wurin da kake karanta alkur'ani kalu sai sashi suka ce wa shashi an situ ku yi fashuru zancen Allah muke ji falamma qudiya yayin da aka gama wannan karatu wallau sai waɗannan waɗanda suka ji qur'ani daga gare ka sai suka juya baya suka tafi ila qaumihim zuwa mutanen su munzirina su ma sun zama masu wa'azi suna masu wa'azi me suka ce a wa'azin nasu mala قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم sai suka koma sun zama masu wa'azi sun zama su masu da'awa suka ce ya kaumana ya ku mutanen mu inna sami'ina kitaban hakika mun ji wannan tanwini na ta'azimi ake cewa mun ji fa wani lab mun ji wani littafi mai girma shine alqur'ani unzila min ba'di musa gashi an saukar da shi bayan saukar littafin annabi musa da dama mun san shi musaddiqan lima bayna yadayhi da jin wannan qur'ani da muke ji wannan littafi na wannan manzo yana tafe tare da abin da ya wuce a bayansa na littattafai iri ɗaya suke yi magana iri ɗaya suke ta tauhidi ya hadi ilal haƙƙi shi ma mai shiryawa ne zuwa gaskiya kamar yadda littattafan annabawa suke shiryawa zuwa gaskiya wa ila tariqin mustaqimin yana kuma shiryawa zuwa tafarki madaidaici ba su tsaya nan ba يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم وي- ويجركم من عذاب أليم suka dai sake cewa ya kaumana ya ku mutanenmu ajibu da'iyallahi ku ansa wa mai kira zuwa ga Allah Muhammadu kenan ku ansa masa wato ku ansa wa Allah shi ma wannan mu bi shi shine Muhammadu wa aminu bihi ku yi imani da shi ya gafir lakum min zunubikum in kuka yi haka Allah ya gabata zunubanku gaba daya amma ba shashin zunubanku suka ce kai ya gafir lakum min zunubikum sa ya gafarta shashin zunubanku yadda hukuncinmu yake su ma haka hukuncinsu yake ai mu ma yanzu duk istighfarinka ba za a share ba zunubi duka ba da komin karfinsa kuwa ai Allah baya gafarta abin da ka ci na mutane ba sai kuma ka nemi su su gafarta ma ba a istighfari Allah zai gafarta maka abin da kai tsakaninka da shi ko me shi wannan amma yanzu sai ka zo ka ciwo kayan mutane ka zo ka ce astaghfirullah ai ko da an ga istighfari a to waye ba sai ka je kowa ya tare tararwa bai shiga gida ya istighfari ai kaga kowa da abin kowa ya zo hannunka naka ne kenan tunda akwai istighfari a'a istighfari na gaf Allah na gafarta abin da yake tsakanin bawa da da shi amma tsakanin bawa da bawa sai dai shi bawan ya gafarta ko kuma kamar yadda ake faɗa in an je lahira in Allah ya sa aikinka da yawa ne a kwasa a bashi shi ne istighfarinsa saraka a kiyayi a kiyayi haƙƙin mutane shi ma nan sai aljannin suka ce ya gafir lakum min zunubikum ya gafarta muku wani shashi da zaito aljanni ya zo ya make ka ya make wannan kuma sai ya istighfari shi ma a kaga sai dai shi ma sai in ka yafe shi yasa yake ce za a gafarta muku wani da- shashin zunubinku wanda kuka tsakaninku da Allah wa yajirkum min azabin alim kuma Allah zai tsayar da ku daga azaba mai radadi in kun bi wannan mai kira na na Allah shine manzon Allah ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين suka duka ba da magana cewa man la yujib da'i Allah kun ga duk wanda bai ai- bai ansa wa wannan makiri din ba mai kiran zuwa ga Allah ba shine annabi Muhammadu falaysa bi mu'jizin fil ardi duk aljancin sa dai ba zai guje wa Allah a bayan ƙasa ba duk inda bawaye duk aljancin bawa da kurdawarsa da fitowarsa da shigewarsa Allah na ganin sa ai aljanun ne suke gaya aljanu haka cewa in ba ku ansa ba ba ku da wajen gudu ku guje wa Allah daga azabarsa ba ku da gudu guje wa Allah guje wa azaba Allah shine bin sa kawai shikenan don haka walaysa lahu min dunihi awliya kuma wanda duk ya wanda ya bi Allah ba ba shi da wani ubangiji ba shi ba majibincin lamari da zai cece shi ba shi da shi ulaika waɗanda ba su bi Allah ba fi balalin mubin suna cikin bata mabayyani wannan duk maganganun aljanu ne aljanu sun zo sun kasa kunne sun ji manzan Allah yana karanta alkur'ani sun tafi sun je suna wa'azi an ce lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan annabi sallallahu alaihi wasallam tafiya yake muna- musamman ya tafi wa- yi wa aljanu wa'azi wata rana ba sun tafi da Ab- Abdullahi dan Mas'ud ba sai annabi ya zana masa wani zane yace to kakka wuce nan shi kuma sai ya gaba ya shiga ya je abdullahi dan mas'ud ya ji shuru ya ji shuru ya ji shuru ya ji tsoron ma kada wani abu ya samu annabi kamar ya fita ya je to dai sai can bayan manzon Allah ya fito shine yake yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai da na ji shuru na ji shuru wallahi na so ya shigo ya ce da an fauce ka kuwa da ka tafi eh sallallahu alaihi wasallam shi ya shiga ya je ya tattauna da su ya fito ya musu wa'azi sun ka karɓi wa'azi shi yasa wani lokaci ma kamar yadda zo a cikin hadisi na nisa'i yake cewa da ya fito wani lokaci yake cewa musulmi yake cewa innan inna jinnan ko kuma inna jinsan minal jinni aslam akwai waɗansu jinsi ne daga cikin aljanu sun musulunta duk wanda ya haɗu da irin wannan daga cikin wanda ya musulunta ɗin to kada ya ce zai kashe shi hatta ya nemi izinin cewa ya bar wuri sau uku in bai haka ba in bai bari ba sannan mutum yana iya bujira wajen kashe shi din yake cewa sahabbai daga yi su sahabbai in ba Allah ba wanda suke jin tsoro ba wani ajanda suke tsoro yanzu yanzu a ce a ce wani kaka kashe shi ai kaga astaghfirullah ai ai ta kanka za ka yi ne kawai ba ma gana kai ka tsaya ka kashe shi ba to su suna ganin mu ba maganin su innahu yarakum huwa wa qabiluhu min hasu la tarawnahu shi shaidan da aljani suna ganin mu ta inda ba maganin su jikin su ba irin namu bane suna iya shiga ta jikinka ya zama hanya su wuce saboda su ladifai ne sosai kuma suna da iko na tashakkuli su juya nan su juya da wasu sifofi daban-daban suna yi sai dai an ce dukkanin aljanin da ya shakkalu da wata sifa daban wadda ba tasa ba to idan ya mutu haka ya mutu kenan to shi ne haka suna da abubuwa da yawa malamai sun maganganu a kansu da yawa cewa to yanzu wannan da muka ji cewa gashi allah ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma gashi sun karbi addini wasu musulunta gashi kuma wasu na wa'azi to gashi ba mu ji motsin a cikin qur'ani kaf inda allah ya bayani karara cewa aljanu sun shiga aljanna ba a ce aljanu ga matayen su ai inda kake ji sai ka ji magana mumine ne mutane ake magana da hurul in da duk da komai amma a ce aljanu da matayen su aljanna su a cikin tamu take ko tasu daban in tamu ce to ya za a yi ba mutsi za a yi haka ko ya duk da siffofi da manzan Allah yake faɗa na cewa yan aljanna ga siffarsu ga siffarsu ba mu ji ya faɗi siffar aljanu yan aljanna ba don haka wannan ta sa wasu malamai suka ce su aljanu gayar abin da za a yi musu ba waɗanda suka ba Allah ba su shiga wuta ba amma ba za su aljanna ba kaga ko anan ca aka yi aika ya gafir lakum min zunubikum wa yujirkum min azabin alim nan suka tsaya aljanin suka ce in kun bi kiran manzon Allah Allah zai gafarta muku zunubin ku kaga ba zai kona ku ba kenan zai kuma tsayar da ku daga azaba bai ce ba su ce kuma zai shigar da ku aljanna ba to wurare haka haka kamar can kuma kaga ko cikin suratul rahmani ai abin da Allah yake cewa gashi na sana furugula kuma ayyuha thaqalan da da da aljani da mutum za a gama musu hisabi to amma zaka ji an ce za a shigar da ulul mu'minin wal mu'minat jannatin to amma sai wasu malamai suka ce a'a ai ubangiji tsarinsa ba haka yake ba duk inda ka ji an ce Allah zai shigar da muminai kawai a buɗe to wanda ya imanin ha aljanin me zai sa bai shiga cikin muminan ba da yawa kuma Allah ce zai shiga yudkhul mu'mina wal mu'minati jannatin to su ma sun yi imanin da haka umumin wannan lafazin ya shafi ha aljanin muminai haka wasu suka ce wasu kuma suka ce to yanzu ni ma ina cikin kuma wannan layi na ƙarshen nan to yanzu ubangiji ba shiru yayi ba a kan aljanin to kuma ba ka ba ka shirin ba in an je sai a gani kuma yadda Allah ya shi kenan ko da ku ya fi salama kuma kai kaka ce aljanni bai shiga aljanna ba ko zai shiga aljanna kawai sai hali kuma ran da Allah ya sa ka kaɗu da wani nasi sahihi da ya gamsar da kai muka samu na ga wani nasi da nasi da ya gamsar da ni tabbas shi kenan wannan amma wancan cewa umumi zaka ji kamar cewa eh duk muminai din haka amma zaka ji kuma cewa duk a ce umumi umumi nan wani lokaci hatta dai mata da ake haɗe su da maza wata rana ana ware su a ce innal muslimina a ce wal muslimati to su ma ko da wuri ɗaya ai a cikin qur'ani ko hadisi kaji an ce da da da, da, da aljanu yan aljanna al kaji ba amma ba a ji ba to ala ayi halin dai Allahu alamu dai shi yafi kyau kawai tunda Allah da ya shiru ya kai maka shiru hmm. to أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على hmm.
ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى Hmm.
بلى إنه على كل شيء قدير Mm. Allah ya ce a walam yarau yanzu su waɗanda suke musun tashin alkiyama suna ce ba za a tashi alkiyama ba ba su gani ba ne annan lahal da zai halaka samawati wal arda cewa ubangiji wanda ya halici sammai da ƙasai walam ya aya bi halkihinna kuma bai gaji bai gaji ba bai zama gajiyayye da halittarsu ba ya halici sammai ya halici kasai ba gajiyawa ya daga halittar tasu ba ya ma halici wasu abun bayan su wannan ba bi kadirin shi ba mai iko bane ala an ya khaluqa mislahum a ce ya halici kamar su mutane da halittar mutane da halittar sammai wanne ya fi girma mutum rarrauna ne akan halittar sama sama fa ba wai kakka ce sama wai wannan wata yanki ce kawai a abin da ke cikin sama girmansa da ƙwarinsa da ƙarfinsa da faɗinsa da tsawonsa wanda ya yi wannan shine wai kai kake cika bakinka ɗan adam da da wani ɗan ƙashinka da ɓargonka ka ce wai ba za a iya yin ka ba a tashe ka ba Allah ya wai ya gajiya akan ya yi irinka Allah ce bala Allah mai iko ne wallahi ya tashe ka ya yi irinka ɗin innahu ala kulli shay'in qadir ba ma kai ba komai abin da ya so shi mai iko ne ya yi shi
ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ka ambaci ya rasulallahi yau mai uradun ladina kafaru ala nari ranar da za a bijirar da kafirai a musu dumame a cikin wuta alaisa hadha bil haqqi Allah ya ce yaya kuke cewa azaba ta ba za ta zo ba ko kuma a gaggauta a yi muku ita tun a duniya ko ku ce alkiyama ma ba za ta tashi ba yaya yau ba gaskiya ba ce wannan me kuke ji ya kuka ji kalubala suka ce wallahi gaskiya ce azabaka gaskiya ce wa rabbina mun rantse da kai ma kala ina fa zuqul azaba ku ci gaba da dandana azaba ba fitta ku za a yi ba wannan imanin sh- bala din ta ku ba ta da amfani a can ne za ku ce bala annabi na ya ce akwai ku ce eh ya ce ku yi ku ce eh za mu yi shine bala take da amfani amma a ranar lahira bala ba ta da amfani ita fa zuqul azaba ku dandana azaba bima kuntum takfuruna da abin da kuka kasance kun ka- kuna aikata na kafirci
فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم mm.
كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار Mm.
بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون
wato tun dai ana magana Allah na ba wa manzan Allah haƙuri ta ciki ciki ciki ciki ciki ciki haka a ce sun dame ka ne mutanenka duba mutanen an- adawa yadda suka damu- damu annabi hudu sun dame ka ne mutanenka dubi samudawa yadda suka nabi annabi salihu sun dame ka ne mutanenka dubi banu isra'ila yadda suka nabi annabi musa yi haƙuri mana a cikin wannan ana wato eh, haƙuri ne ban haƙuri na ca- na ciki ba a fili ba duk dai aka aje allah ya ce fasibir yi haƙuri mana ya rasulallah da baki sosai da kalma fasbir yi haƙuri kama sabar ulul azumi kamar yadda ulul azumi suka yi haƙuri su wane ne ulul azumi malamai sun yi saɓani amma saɓanin rarrauna don duk inda aka samu ga abu ƙwaƙwara ga ɗaya mai rauni kuma yace zai saɓani da ɗayan ai kaga saɓani da rauna kenan wasu ka ce ulul azumi dukkanin manzanni ake nufi su ne ulul azumi amma wasu dalilai waɗanda ba sai na tsaya kawo su da- suna da yawa ba ya tabbatar da ulul azumi guda biyar ne kawai saboda Allah ya jejjero su a wasu ayoyi su waɗannan guda biyar ɗin hujja kenan ake cewa su ne ulul azumi ɗin shine annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa sai shi kuma cikamakinsu to in aka ce fasibir kama sabara ulul azumi i haƙuri ya rasulallah kamar yadda ulul azumi suka yi so su hudun kenan kai ku kai ne limamin su sallallahu alaihi wasallama domin duk duniya gaba ɗaya in an ce waɗanne ne a saman kowa kowa da ƙasarsu kowa yana ƙasarsa su ne waɗannan guda biyar duk wani wanda Allah ya halitta yana ƙasan waɗannan guda biyar ulul azumi minar rasul kenan to domin darajat ne in tafiya ta tafiya daga wane sai wane daga wane sai wane kafiri dai dole an san mumini ya fi shi Allah ya faɗa a faman kana muminan kaman kana fasika la yastawun to ka ka aje kafiri anan shi kuma mumini a cikin mumini daraja daraja ne auliya'ullahi waɗanda suke son Allah Allah yake son su waɗanda suke neman kusancin Allah kuma Allah yana kusantar su waɗanda suke tsaye kan lamarin Allah Allah ya tsaya musu waɗannan waliyai kenan irin su sahabban manzan Allah da kuma waliyai waɗanda suke ma'abota girma masu soyayyar Allah waɗannan suna gaba a cikin muminan kuma su sarakuna ne suna gaba kaga ka aje mun muminin da bai kai su ba kenan su to ga su kamar suna sama sama sai kuma a zo annabawa annabi kowane iri annabi ya fi waliyi kowane iri kaga shi ma na an, an, an, an kasa da su saboda haka to a cikin tsakanin mumini mala'iku an ce sun fi muminai a wajen auna daraja mala'iku suna gaba da muminai wasu kuma suka ce a ba kowane mala'iku ba mala'ikun nan dai mika'ilu azra'ilu asrabil waɗannan dai sanannu su ne waɗanda kowane mumini yana kas- yana kasansu to annabawa amma sun fi dukkanin mumine wannan bi ijma'ul ulama to su kuma tsakaninsu da mala'iku su ma an ce sun fi mala'iku gaba daya banda wasu sun ce banda jibrilu banda kaza amma ala ayi halin wasu da suka ce dai annabawa suna gaba da duk wani halitta na Allah to wannan haka yake to a annabawan sai Allah ya ce faddalna ba'dahum ala ba'd wasu mun dora su kan wasu mun- sun fi wasu to manzannin Allah sun fi annabin da ba manzo ba don Allah ya fi maganar manzannin to shi ma nan kaga fifiko ya koma wurin manzanni kenan to a manzannin kuma su kuma su 25 ne a cikin waɗanda Allah ya ambata a cikin alkur'ani to su kuma ulul azami minar rusuli waɗannan ma'abota girma daga manzannin ma'abota azama da hazma su ne guda biyar sun fi duk wani annabi sun fi duk wani mursali ta ce mun kuma a cikin ulul azumi minar rusulin su kuma babu kamar annabi muhammadu to in ka ɗaga shi kuma waye gabansa allah allah allah kaɗai shi ya fi annabi muhammadu don shi bawan bawansa ne manzan allah bawan allah ne shikenan Allah ya ce fasbir yi haƙuri ya annabin Allah kama sabar ulul azmi minar rusuli kamar yanda ma'abota azma ma'abota tabbata a cikin tsanani suka yi daga cikin manzanni wala tasta'jil lahum masu damunka masu nema maka wato abubuwa wanda suke takura maka kada su gaggauta ka akan ka ce mu yi sai mu yi kakkai addu'a a halaka su ya rasulullahi kamar haka Allah yake cewa annabi Muhammadu i haƙuri yanda ƴan uwanka suka yi haƙuri la tasta'jil lahum karkace mu yi musu zami musu ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna Allah ya ce in ka kyale ni da su ranar da na kama su na danke su kai ka ce su ranar da suka ga abin da ake musu alkawari na azaba din na ranar lahira kenan kai ka ce su lam yalbasu ba su zauni duniya ba a zaton su illa sa'atan sai ma dan awa daya min naharin ta ɗan yini kamar a ce ɗan lokaci ne kaɗan duk wannan abin da suka ɗauki shekaru suna yi maka in an zo an ce in sun sha azaba sai su ga kamar yini ɗaya suka yi shi ba za su ga ba za su ga tsawonsa ba bala wannan isarwa ce saƙo ne wannan ga kowa ya ji shi Eh, wa hal yuhlaku illa alqawmul fasiqun ai wanda ya ji wannan bai bai- bai tsartu ba bai bi annabi muhammad ba bai so shi ba bai bi shari'ar allah ba bai kalli ubangiji ya bi shi ba in ya zama ya zama fasiki to wa za a halakar ko in ba fasiki ba ai wanda ya je wannan bai bi shine bai bi ba shine fasiki yace ba mu halakar da kowa ko sai fasiki wanda ya je ya tsira ba ruwan mu da shi alhamdulillah